فقطعت من شوق المضرع أبيات وقد نام جراسي ويصبح عيان حنينا إلى مغرسا التي من عتوى شبيعا وعن كل يرجوه وفيان سنو البضع والخمسين هل لبكائهم لشوخ ذوى الكلام كذلك مبيان
صلى الله عليه وسلم فلا بعض يوم أو قدم فلمك أميز بين الحالتين حاليا
آه.
ومن كان وأنا بلدي يؤمن يا يما محمدا وعاقبا صلى الله عليه يرث وسلم لحياته ولو كان قليلا أصح بإشاراتي فإني أنام بسر حبيبي خل عنك سؤاليا أحب الإله الحق عين محمد
صلى الله عليه وسلم
إليه مدنيا ka kunna taka malam bello kana jin فسبحان ربي وسبحان ربي قدسي Manjawa.
وسبحان ربي ya salam ما جل to
إلهيا ina jin إذا مات الإنسان فذات نبينا والذي أمسى من حقيقة داريا amma wanda Allah ya sa suka hau sai su rubuta mana idan suna ji sai su rubuta mana suna ji za بكلامه mu fara
ماذا أنسى يصبح حكيا وعود المفاعيل وعود وعلم فاعل مجد مدد إلى نبي بحقك باقيا ولكن مدح النازلين تشفع فيشفع لي طه لأجل مقاليا عليه الصلاة الله أما سلام يقربني خير برية رضيا عليه الصلاة الله ثم السلام ينور أخطار البلاد ثنايا عليه الصلاة الله وسلام وآل وأصحاب ومن جاء سعيا
masha Allah masha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وما توفيقي إلا بالله اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان على ما تصفون آه yau muna asabar uku ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ishirin da ɗaya kuma muna watan zulƙa'ada ce yau muna ishirin da uku ga watan zulƙa'ada shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina a wannan karatu namu na fa'idojin salatin annabi sallallahu Alaihi wasallam a cikin wannan littafi mai albarka wanda muka fara shi a satin da ya gabata as-salatu ala nabi sallallahu Alaihi wasallam fada'iluha ahkamuha wa fawaiduha wannan shine karatu na biyu kenan wanda alhamdulillah masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tuni sun fara bayyana murnan su da farin cikin su da wannan karatu babu shakka sannan a rana irin ta yau da muka fara wannan karatu akwai dan uwa da ya mana rubutu a ƙasa cewan da Allah a ɗan ƙaro haske a rana ita yau ba mamaki yanzu yana tare da mu akan a online muka shiga muka ce me ya haƙuri Allah da haske zai ƙaru to dama talatin annaba ya haske ne sallallahu alaihi wa sallam saboda haka to Allah tabaraka wa ta'ala bai kai ga wato juyowar wani satin ba gashi Allah tabaraka wa ta'ala ya daɗa nawara mana gurin kuma babu shakka dan uwa idan kana biye da mu a wannan lokaci yanzu zaka san bidiyon wannan sati da na wancan satin the difference is clear ko akwai bambanci to ala ayyi halin akwai yan uwa da suka yi kokari akan wato samar da hakan muna musu addu'a da harshen kankan da kai Allah tabaraka wa ta'ala ya cika musu burukansu na duniya da lahira Allah ya haskake mu da su gaba ɗaya da hasken salatin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam abinda da aka kashe da abinda aka yi dawaniya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ninka ninkin baninkin a akwai dan uwa da ya kira wani daga Abuja jiya ke tambaya ta yaushe ne za a yi wannan karatu na ce mishi yau ne in Allah da datse mu da misalin bakwai da da kwata to ya ce min to ya sako data wadda za a yi karatun da ita shi ya ɗaunoyin wannan data da ake yi to ya ce in duba ya ma turo ni ban sani ba ya ce in duba na duba na ga data a ciki ta karatun akwai wanda suke ɗaukan nauyin karatun suna sakawa a youtube musamman musamman akwai wani matashi haziki da ake ce mishi nura yana da feji a youtube mai suna zumuncin mu tv yana ƙoƙarin ɗaukan karatuka duk inda aka yana sawa yana yaɗawa sannan kuma yana ƙoƙarin wato lokaci-lokaci ya ce ga gudunmawa da zai bada ta siyan data. A data da nake siya ta dubu biyar nake siya. Data Airtel, ɗazu wannan ga wadda aka sawo min jiya, amma yadda na saka ta dubu biyar, wallahi, kuma na fi na tsawon lokaci ta haka nake sawa. Kuma jigon siyan saboda karatuttuka ne. kuma Allah yana bayarwa a siya tabaraka wa ta'ala sau da haka to ya turo da dubu biyar dab da za a sai data ɗin kuma na siya ɗazu da yamma na ƙara akan wadda shi wannan ya turo muna mishi godiya akwai alhaji murtala shi ma duk da yanzu ya koma adamawa da aiki da yana abuja ya koma adamawa da aiki to shi ma muna mishi godiya Allah saka da alkhairi wannan yana nuna yadda mutane daga gurare daban-daban suke jin daɗin abubuwan da ake gabatarwa sakamakon da karatu ne muke iya mu kadai yanzu kuma karatu ya tashi daga iya mu kadai in ban manta ba fitilan mu ta farko da aka sai mana ina ga kuɗin tun daga Belgium aka turo da su kuɗi ne ba na ma Najeriya ba sai da aka canja su sau da haka duk masu ɗawainiya muna godiya Allah ya saka da alkhairi kuma wannan karatu za a ci gaba insha Allah a inda za mu tashi haula ma'ani qaulihi ta'ala inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima ɗalibai ba su yi himma sun mallaki littafin ba ba ko ɗaya da na ga ya fitar bayan na tura a pdf ɗin wannan littafi in ka mallake shi to zai zame maka garkuwa duniya da lahira in ka bawa iyalinka wannan littafi Allah ya sa wani ɗanka ko wani jikanka ko wani jikan jikanka ya ɗauka ya amfana to kana kabari ana rubuta ma lada amma ba ɗanka ba ba jikanka ba ko hannun waye koma ya ɗauka ya biya za ka samu lada an fahimta duk bai gagare mu ba duka duka ba za ka kashe dubu ɗaya ba ba na jin za a kashe dubu ɗaya yauwa saboda haka na tura shi a na tura wa bashir shi kuma ya tura maka bello ko yauwa to ku yi ƙoƙari ku mallaka zai yi wa mutum amfani sosai da sosai a littafin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam abinda bawan Allah nan ya faɗa na girman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wato fuskokin sai ka rasa ma ina zaka dauka a cikin bada amma dai za ku ji na farko magana akan ma'anar fadin Allah ta'ala inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima fassara wannan aya ita ce nace karshe za ta dauke mu sati goma muna yi abubuwan da ya zuba a ciki ya fitar na alkadarin annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da Allah ya kunsa a cikin wannan ayar tuni shehi yake ga mana yace ko Allah bai saukar da wata aya ta fadar girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai wannan inna Allah wa malaikatahu ta isa ka gane annan Muhammadu ba yi da kini a cikin halittar Allah sallallahu alaihi wasallam a sai ma ya ce wal kalamu an zalika lahu wujuhun muta'addida magana kan wannan aya to yana da fusaku daban-daban alwajhul awwalu fuska ta farko أن هذه الآية الكريمة اشتملت على الخبر أولا والأمر ثانيا ita wannan aya mai girma ta taro ta taro akan ba da labari a farko a ƙarshe kuma umarni ta bayar an lura farkon ayar labari Allah ya bayar ƙarshen aya kuma umarni sai ce ammal khaburu amma labarin fa inna Allah ta'ala akhbara ibadahu fi hadhihi al-ayati al-karima بمنزلة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم عنده في الملأ الأعلى yace amma labarin Allah tabaraka wata'ala ya bawa bayin shi labari a cikin wannan aya mai girma da matsayin wannan annabi mai girma sallallahu alaihi wasallam a wajensa a mala'ul a'la bi annahu yusalli alaihi indal muqarrabina hunaka da cewar Allah yana salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gurin makusantan bayinsa a mala'ul a'ala wa annal mala'ikata mala'iku kullahum baki ɗayan su yusalluna alaihi suna yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma zaka hakan ku bai zamo ana yin sa Allah yana salatin nan mala'iku suna yi ba illa li fadlihi sallallahu alaihi wa sallam inda rabbih sai dan falalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gurin ubangijinsa wa uluwi maqami da daukakar matsayinsa wa sharafi qadarihi da daukakar alqadarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fil mala'il a'la a mala'ul a'la wannan shine labarin da ta taro na farko bayan Allah tabaraka ta'ala ya bamu labarin cewa yana yin salati mala'ikunsa ma suna yin salati to kuma sai ya umarni mala'ul a'la mala'iku wasu ake sune mala'ul a'la ba wanda suke can sama sama ta ɗaya sama ta biyu sama ta uku sama ta bakwai sidratul wannan baitul ma'mur haka dai har sidratul muntaha din mala'iku ne ga sunan kamar yadda zamu ji to duk duk mala'ikun nan suna can su ne wa annabi salati to sai Allah yake ba wa ‘yan ƙasa labari cewar Allah ba yana salati, mala'iku da yi su a sama su ne wa manzala salasalam salati, sai aka ba da labari, to ko iyana aka ɗaya ko ‘yan ƙasa mai ake so kenan, ko iyana aka tsaya ya aka gaya muku haka, Allah na yi, mala'iku suna yi, sai aka yi shiru aka gaya muku ku ‘yan ƙasa, to sai aka fito ƙarara, sun ma'amara subhanahu ahalal alam al'adina bis salati wa bit taslimi alai. Sannan bayan an bada labari, shi fa shi tsarin da Allah ya bi na cewa yana yi, mala'iku suna yi, akwai wani hikima da yasa aka fara haka, kafin a kirawo ku a ce ku yi. Ai an fahimta. Kafin a kirawo ku a ce ku yi, sai da aka fara cewa Allah yana yi, bala'iku suna yi. Ku kanku kun sa akwai wani zance a nan. Kafin a sa ku yi, an ce Allah na yi, mala'iku suna yi. Sannan sai aka ce ku kuma ku yi, to akwai zance. Sai Allah ya umarci su ‘yan ƙasa da su salati su zallama ga manzo Allah sallallahu wa zalika hakan kuwa liyastabi alahu sana'u wat takrim wat ta'zim min ahli alamai hakan kuwa an yi ne dan yabo da kirari ya tattara ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da girmamawa da wato ba da girma ya tattara gare shi daga duniyar biyu alamul ulwi da alamul sufuli sama fadarsa ake kasa fadarsa ake sallallahu alaihi wasallam dan haka ya tattara sai aka ce ƴan sama suna yi mala'iku to kuma ku yi kawai dan ai ta fadarsa ai ta fadarsa ai ta fadarsa kawai saboda me saboda ya faɗa Allah shi saboda ya faɗa Allah kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yazkurullaha ala kulli ahyani ya fi kowa faɗa Allah ya fi kowa ambatan Allah don haka shi ma Allah ya sa a bayansa aka fi faɗarsa a kan kowa don aljaza'u min jinsil amali sai malais wa ƙala ba'adu ahli tahqiq shashin masu tahqiqi sun faɗa sun ce innal ayatal karimata ita wannan aya girma inna Allah wa mala'ikatu zuwa ƙarshe mushtamilatun ta taro ala khabarai ta taro labari biyu ne ba ɗaya ba ne kan bala akhiruha ala amrayn azimai kamar yadda ƙarshen ayar ta taro umarni biyu masu girma sai ce ammal khabarani amma labaran guda biyu da ayar ta taro fal awwalu na farko huwa al khabaru an janabi rabbil izzati wa huwa Allahu al kabiru al muta'al shine labari da ta bada kan janibin Ubangiji mabuwayi shine Allah alkabiru almuta'al mai ta bada labara a kansa bi annahu huwa yusalli ala hadha annabi alkarim sallallahu alaihi wasallam cewa shi yana yin salati amsa wannan annabi mai girma sallallahu alaihi wasallam wal khabaru thani labari na biyu huwa an mala'ikati Allah ta'ala bi annahum yusalluna ala hadha annabi alkarim sallallahu alaihi wasallam shine wato Allah ya bada labari kan cewa mala'ikunsa suna yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fattakadiru to yadda za a kaddara zancen in za ka yi tafsiri sai ka ce inna Allah yusalli ala nabi. Allah yana yin salati a annabi. Wa inna mala'ikatahu mala'ikunsa ma yusalluna ala nabi suna yin salati ga annabi. Me yasa? Wa sababu hadha takadiri me yasa za a raba shi dai inna Allah wa malaikatahu yusallu ne amma da aka zo tafsiri da aka ce Allah yana salati labari ɗaya kenan mala'ikunsa ma suna yi labari na biyu kenan me yasa aka kaddara wancan fi'ili mudari'in a gaban sunan Allah aka ce inna Allah yusalli me yasa aka yi takadirin sa haka kawai ne a'a waqtilafu haqiqati salataini saboda salatan guda biyu ba ɗaya bane ko za ka haɗa na Allah da na mala'ika an fahimta salatin Allah daban dan ba mai kama da shi a aikinsa an fahimta yawa wahidun fi zatihi wa sifatihi wa af'ali ɗaya ne a zatinsa da sifarsa da aikinsa da haka aikin mala'iku bai kama da nasa ba ko da ke sunan an ce salati salati amma na Allah daban na mala'iku daban shi yasa in zaka yi takaddiri sai ka ce Allah yana salati mala'ikunsa ma suna yin salati domin salatan daban-daban ne. Fa inna salatal mala'ikaci laisati ya kasalata rabbin alami, domin salatin wato mala'iku ba ta zamo kamar salatin ubangijin talikai ba wala mushabahata bainahuma kwata-kwata ba su kama da juna ba wannan kenan sai malai cewa amma man ja'ala qawlahu ta'ala yusalluna 'ala an-nabi khabran 'anillahi wa malaikati amma wanda yace a'a shi dai sai an ce inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi yusalluna na labari ne kwaya ɗaya kawai daga Allah da mala'iku cewa suna yin salati fa zalika min babi itlaqil mushtarak ala afradihi al-mukhtalifa wannan yana daga babin sakin abin da yake abin tarayya tare da cewa in an ɗayan tashi ya saba wannan ana haka ko kuma a ce babin umumul majaz walakin alƙaulul awwal ablak sai dai magana ta farko ta fi balaga cewa labari biyu ne Allah yana salati mala'ikun sama suna salati domin salatan sun bambanta wannan ya fi balaga amma walin nasi fi ma ya famu da mazahi mutane kowa cikin abin da ya fahimta yana da mazhaban da yake gani Mala ya ce wa alakilar takadirai ne, ko duka biyun takadirin guda biyu, ko mu ce labari biyu ne, ko mu ce labari ɗaya ne, to fa inna Allah ta'ala, Allah ta'ala yi ulinu li ibadihi kullihim. A nan, Allah ne yake wa bayinsa shela gaba ɗayansu, yake sanar da su fadla hazan nabiyil karimi sallallahu alaihi wa sallam yana sanar da su matsayi da falala ta wannan annabi mai girma sallallahu alaihi wa sallam wa sharafa manzilati da ɗaukakan matsayinsa wa karamatihi indahu da darajar da manzon Allah sallallahu alaihi yake da ita a gun Allah wa huwa subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki yulilu zalika fil mala'il a'la yana sanar da haka cikin mala'iku sannan wa yunzilu hadha al-ilana ila alami samawati thumma ila alami al-ard sannan yake saukar da wannan sanarwa zuwa alam na sama sannan kuma alam na ƙasa Ubangiji tabaraka wata'ala yana shelanta wannan sanarwa fi jami'il akawani a gabaki ɗayan wato kasantattu. Me yake sanarwa ilaman sanarwa bi anna hazan nabi bi anna hazan nabi alkarim cewa wannan annabi mai girma eh bi anna hazan nabi alkarima da cewa wannan annabi mai girma sallallahu alaihi wasallam lahu sha'anun azimun inda rabbil arshil azim yana da lamari mai girma wajen Ubangijin al'arshi mai girma. Wazalika, hakan kuwa, Allah ta'ala huwa yusalli ala hazan nabi. Allah maɗaukakin sarki yana talaci a wannan annabi sallallahu ta shirifan dan ɗaukakawa, wata kariman dan karramawa tafdilan dan fifitawa lahu gare shi wata aziman da girmamawa. Wa anna mala'ikatan Allah ta'ala mala'ikun Allah yusalluna ala hazan nabi suna yin salati a wannan annabi sallallahu alaihi tasharrufan bisalati alaihi dan su ɗaukaka su mala'ikun da yin salati gari ba shi ba a'a salatin Allah shine manzo Allah yake ɗaukaka da shi an bayyana amma salatin mala'iku su ne suke ɗaukaka da salatin wa tabarrukan kuma su ne suke albarkantuwa wansi bagan bi anwariya kuma su ne suke rini da hasake hasaken salati wangi ma sanfi a sarariya su ne suke dilmiya cikin sirrori na salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa ha huna to anan lamma sami'a ahlul mala'il adna bizalika yayin da su ƴan du ƴan ƙasa suka ji wannan ista'ana taqulu ba shakka shi yasa da zan nufi muku in aka tsaya iya nan babu shakka to zuciyarka kai ma za ta yi bege a ce wannan aikin za a yi tarayya da kai lallai to da mutanen ƙasa suka ji haka to zukatansu za ta yi bege wata harrakat himamuhum wa azaimuhum himmominsu da kudirin aniyansu zai motsa dan me linayli sharafi salati ala hadha annabi karim dan su ma samu daukakar yin salati a wannan annabi mai girma sallallahu alaihi wasallam wa naili fadailis salati alaihi wasallam da samun falala da ladan salati gare shi wa liqtibas min anwari hada dosana daga hasken salati walimtila'i min asrariha da cikuwa da sirrikanta fanada minhum lisanul hal ko ba su magana ba to harshen halin su zai ce almu'abbira an haqiqati ma alai wanda yake bada bayanin haƙiƙar halin da suka tsinci kansu da suka ji an ce Allah yana salati mala'ikun sa suna to ko ba su magana ba to harshen zuciyarsu yana faɗa yana cewa ya rabbi ya ubangiji izallana annaka sharafa bis salati ala hadha an-nabi da zamu ma ai mana yarzi mu samu ɗaukaka da yin salati a wannan annabi mai girma san allazi tasharrafat bihil malaikatu wanda ko kuma allazi tasharrafta malaikatu bis salati wanda ka ɗaukaka mala'iku da yin salati gare shi sallallahu alaihi wasallam lisanin halin zai faɗa ka to ya aka yi da aka bada wannan labarai kwayoyi to fa ja'an nida'ul ilahi kawai sai ga shela shela daga halarar ubangiji me aka ce sai aka ce ya littambi duk inda ka ji ya to littambi dan fadakarwa sai aka ce ayyuha bitta ayihi ba a yi kiran ba sai da aka kawo ayyuha kuma wa zalika li yakuna aqwa bit tanbih ana yin kira babu ayyuha zaka ce ya ya ya mu'minu ya kai mu'mini ya fulanu ya wani an bayyana amma in aka ce ya ayyuha to abin ya fi ƙarfi wajen faɗakarwa dan a faɗakar litalakil amran ladhi yaridu ba'dahu dan mutane su shirya su tafi umarnin da zai zo bayan wannan kiran da aka fa qala subhanahu sai Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku wanda kuka bada gaskiya sallu alaihi ku yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sallimu tasliman ku yi gaisuwa gaisuwa gare shi fa yakuna zalika min babi tashwiqi hakan sai ya zamo daga babin bege ummar tazwiki sannan ɗanɗanawa abinda abinda wato baka san shi ba ba a gaya maka shi ba take sai aka sawo aka baka shi sai ka ci sai da ka ci sannan ka ji shi to birgewar da zai maka bai kai wanda aka baka labarinsa ba baka gan shi ba sai ya zama kana bejan abin sai kuma aka zo aka kawo maka shi to wannan sai ya fi ƙayatar da kai shauƙin nan kaɗai a ce yau abin da kake bege kake so ka samu yau ga ka gashi kafin ka ci kawai farin ciki ya riga gama jirme ka to shi yasa ba a zo an ce mana kawai ku yi salati ba a sai da aka fara cewa Allah yana yi mala'iku suna yi ai kaga kuma za ku ji muwa ina ma a ce min sai aka ce ya ku mene kuma ku kaga bayan kun yi bege sannan aka bada umarnin sakamakon a ce kafin a ce muku Allah yana yi mala'iku suna yi sai aka ce muku kawai ku yi salati to bi zai kai isa mutuka kamar a fara da wannan sigar ba alqur'ani kenan da haka wa shauku idza taqaddama ala zawqi yakunu tazawwuqu akmala wa aqbala shi bege in ya gabaci zauki to zaukin zai zama mafi cikuwa mafi isa an bayyana zai zama mafi cika mafi isa yanzu maka lokacin da baka santa ba aka je da kai kana yaro kawai aka je da kai da kuma lokacin da ka santa kake jin labarinta to kana begen ka je to sai ka je to wannan zuwan sai ya fi maka saboda ka beganci zuwa sannan ka je din an fahimta to wannan ma mun beganci salatin sannan sai umarnin ya zo aka ce ayi eh saboda haka wannan sai zama mafi mafi daɗi mafi ɗaukaka wajen ma'abocin zauki Allah ya sanya mu cikin masu ɗanɗana zaukin salatin annabi sallallahu sai mala ya ce wa minal ma'alumi yana daga abin sani inda ulama in lokaci in an kuma wajen malaman luga luga ta larabci anna ya ita wannan ya hiya fil asli a asalin talini da ilba'idi in za a kira wanda yake nesa in dai balarabi ya ce ya wani to kana nesa ne ba ka kusa da shi wa ammal qaribu amma wanda yake kusa fa yunada bil hamzati shi da alhamza balarabe yake kiransa au bi ai ko kuma da ai an fahimta eh ibnu malik yana faɗa walil munadan na'i aukan na'iya wa a aya kaza sun mahaya wal hamzu lidani wa wali man nudif awwa wa gairu ya ladal lafsu sulim wato hurufin nida'i ne ya wake su yace wanda zaka kirawo yana nesa to ana amfani da ya ko a ko aya ko haya yace in zaka kira na nesa ko wanda yake kama da na nesa waye wanda yake kama da na nesa gashi a kusa da kai amma bacci yake ai kaga wannan ai kama da na nesa to shi ma ana kiransa da ya sai ce wal hamzu lidani in zaka kira na kusa kuma da alhamza ake kiran shi awani wa wani mannutin ita kuma wa linnudubati ne lilmutafajja'u minhu ko almutawajja'u alayhi ai lilmutawajja'u minhu ko almutafajja'u alayhi haka ne to wannan Allah sai ya amfani da ya a asalinta tana kiran na nesa ne, amma na kusa ana kiran shi da alhamza ne, ko a ce ai fulan. Walakin ya ƙadiyu na dabi halƙari, ita ma ya ɗin ana kiran na kusa. Litanzilihi manzilatal ba'id, don ka saukar da shi masaukan na nesa, gashi a kusa da kai, amma sai ka kirawo shi da ya, kamar ya yi nisa da kai. To in shi larabci ba dama. idan ya kirawo ka kai na kusa da shi ya kirawo ka da yadin to akwai wani abu da yasa ya kira ka na farko ana yin kiran na kusa da ya a matsayin na nisa in ma li uluwi martabatil munada wa azimi qadri in ma dan daukakar darajar wanda ake kira da kuma daukakar alkadarinsa ga ka ga sarki mai martaba ga ka gashi ka tashi gabansa kana sai ka ce ya mai martaba sarki ko wannan me yasa ka sa ya din nan bayan ga ka gashi saboda girmamawa an fahimta to ana kiran na nesa da ya na kusa kai da ya saboda imma wanda ka kira din saboda alƙadarinsa da matsayinsa ka ɗaukaka shi Da haka wa min zalika nida'ul haqqi ibadahu biya wannan ne daga nan babin ne Allah yake kiran bayansa da ya dan daga darajar su ya ibadiya ya ibadi ya ibadi duka ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah ba dan Allah yana nesa da su ba alaƙad kalaƙalar insana wani alam ma tuwa su wusu bihi na su wuce wani hannu a ƙarabu ilayi min hablil wari ba don nisa yake kiran da ya ba a don ɗaukaka darajar da martaban bayi ne kuma ya yi izafar su zuwa gare shi ya ce ya ku bayi na kuma bayin ma da ya kira wai wanda suka yi taɓar gaza su Allah ya wannan kira allazi na asarafu ala anfusihim wanda suka yi taɓar gaza akan kansu suka aikata sako suka yi masha'a to su Allah yake wannan kira sai ce kan kuɗe bai tsammani daga rahamata domin ni zunubai ina yafe su gaba ɗaya da Allah inna Allah ya zafiru zunuba jami'a da haka kada zako da wani abu ya sa kuɗe bai tsammani daga rahama to Allah yana kiran bayinsa da ya ba dan suna nesa ba a'a sai dan daga darajar su da martaba su tabaraka wa ta'ala saboda haka sai a ce a ya haka imma ana kira da ya imma dan ɗaukakar darajar munada ko munadi an fahimta wanda ake kiran ko wanda yake kira da haka bawa in yazo zai roki Allah ba dan Allah yana nesa da kai ba sai ka ce ya rabbi ya rabbi ba ne yana nesa da kai ba da haka a qur'ani shi Allah da yake maganar rabbi rabbi kwata kwata qur'ani ba ya rabbi sai dai rabbi duk qur'ani babu ya rabbi sai dai rabbi kawai rabbi kad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith me yasa annabi Yusuf ya ce rabbi saboda ya san kusa da shi Allah yake ba sai ya sa ya kamar yana kiran wanda yake nisa da shi a ya san yana tare da shi da sai rabbi kad atayta ni min mulki wa allamtani min ta'wilil ahadith to duka a qur'ani sai dai ga rabbi rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mushriki haka dai zaka gani rabbi la tazarni farda inji annabi zakariya wa anta khairul warithin Allah kakka bani ni kadai eh kai ne fiyayyen wato magaji tabaraka wata'ala to da haka to sai dai ka ga rabbi rabbi rabbi ko rabbana amma ba ya rabbana ba a cikin alkur'ani to da haka dalili na ɗaya kenan da yake sa a kirawo na nesa na kusa kai da kalma ko da harafin da ake kiran na nesa na biyu kuma wa imamin babi tanzilil wanazil qarib li gafalati wa sahwihi manzilata man ba'uda a'a ko kuma kana so ka saukar da wanda kake kira a kusa da kai din saboda ya rafkana saboda rafkan wasa da gafalarsa sai ka mai da shi kamar matsayin wanda yake na nisa ana yin haka an fahimta a kusa yake amma a rafkane yake da kai imma ko bacci imma kuma hankalinsa ya yi wani guri amma ga shi a kusa da kai ga kuma wani abu ya taso da za ka sai ka kira shi da kiran da za ka yi wannan nesa wannan hikimar rafkanar tasa in baka kira shi a irin wannan kiran ba ba zai faɗa ku ya gane abin da yau ake yi ba ko kuma saƙon da kake so ka gaya mishi sai ka kira shi da kiran da za ka yi wannan nesa ina fata an fahimta da haka Allah tabaraka wa ta'ala da ya ce ya ayyuhal ladina amanu zancen da ake kira sai malam yace wa qad kasara nida'u fil qur'ani al-majid biya ayyuha kira a cikin alqur'ani mai girma ya yawaita da ya ayyuha ya ayyuha al-mustamilati ala ha'it tanbih wadda ta tattaro amsa wannan ha babba ta fadakarwa la'anna ma yunadi Allah ta'ala bihi ibadahu domin abinda Allah yake kiran bayansa da shi min awamirihi na umarninsa wa nawayi da haninsa wa wa'adihi da alƙawarin rahamarsa wa wa'idi da alƙawarin azabarsa iya umurun izam al'amura ne masu girma wa hudubun jisam sha'anunnuka ne masu wato gwababa yajibu alaihim an yata yakka zula wajibi a kansu su faɗaka su ji me Allah yake faɗa a kai shi yasa Allah ya ce ya ayyuha domin abin da zai biyo baya umarni ne akan a aikata wani abu ko kuma hanye ka a yi wani abu ko kuma wani alkawarin rahama ne za a faɗa ko kuma wani narko ne na azaba za a faɗa to sai a kirawo a ce a gargaɗu a kiyayu ko a aikata ga alhairin da zai don haka al'amura ne masu girma wanda yake wajibi gare su su faɗaka wa yamilu bi qulubihim ila su karkata da zukatansu zuwa wannan umarni da yake biyo bayan kira da Allah yake mana attabbatil halu saboda haka sai halin ya hukunta an yi nadau bi akalin nida'i a kira su da wato hurufin nida mafi karbi wa ablagu mafi wato wa ablaghi wanda yake kuma mafi isa mutuda fa inna qaulaka fadinka ya ayyuhar rajul ittaqillah sai ya kai wannan mutum ka ji tsoron Allah to wannan aqawa wa ablagu min qaulika ya rajul ittaqillah shi yafi isa mutuka shi ya fi ƙarfi daga kace ya kai wannan mutumi ka ji tsoron Allah ce ya kai wannan mutumi ka ji tsoron Allah ai ya fi ƙarfi daga ce ya kai wannan ya wannan mutum ka ji tsoron Allah an fahimta sai ce amin sai ce shi yasa kaga a cikin alqur'ani Allah ya ta kira Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kaseera da Allah zai ba mu umarni mu zikiri sai ya amfani da ita. Ya kuma nai, abinda za a gaya mana muhimmi ne ku ambata Allah ambato mai yawa. Allah ya ce, Ya ayyuwa allazi na amonu taɓulla, ya ku wanda kuka ba da gaskiya ku ci tsoron Allah. Muhimmin al'amari. Don haka a nan ma sai aka ce, Ya ayyuwa allazi na amonu, an juyo kowa ya tara hankalin sai ce, Sallu alaihi. ku yi salati ga manzo Allah sallallahu ku yi taslimi ku yi gaisuwa gaisuwa gare shi malai ce haza ka fahimci wannan wa inna ta'liqan nida'i ala sifatil imani fi qawli ta'ala jina amun rataya sufar imani kiran da aka yi aka rataye shi da sufar imani cikin faɗin Allah ya ku wanda kuka bada gaskiya to nan ma akwai magana ai akwai ya ayyuha allazina asrafu akwai ya ayyuha nasu ko to amma sai aka rataye kiran ba da musulunci ba ba aka ce ya ku mutane ba sai aka ce ya ku muminai akwai zance lallai akwai zance me yasa ba a kirawo mutane ba gaba daya me yasa in aka ce ai mutane ta iya a taro kafirai to me yasa ba a ce ya ku musulmi ba faɗa haka ba sai aka ce ya ku muminai to nan ba akwai zance kiran da Allah ya yi wa muminai a lokacin da zai bada umarni a yi salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mala yake fihi al-haqqu shadidu alam tisalil amri al-warid ba'da nidai duk inda kaga Allah zai bada wani umarni ya kira muminai to lallai akwai zaburarwa mai tsanani akan mutane su bi wannan umarnin da zai biyo bayan kiran da aka muminai wa anna zalika huwa muqtada imanihim alladhi taqadu kuma bin su wannan umarnin shine muhukuntar imaninsu da suka kudura aniyarsa ma'ana dai ga wani umarni nan mun ba mu'minai idan kaga kana yi kai ma mu'mini an bayyanta abin da yake hukunta imaninka to wannan umarnin a ga tarar ka karba kana yi shine nan malai ba wa dinuhum alladhi tazamu wa dinuhum alladhi altazamu adabi ne muqtaza imanihim alladhi itaqadu wa dinihim alladhi laziltazamu shi ne kuma mahukuntan addinin su wanda suka lazumce shi faman taraka hadha al-amra wanda duk ya bar wannan umarni wa takallafa anhu yayi jinkiri to faqad khadasha imanu wanda ya toshe hantsan imaninsa ma'ana dai ya tungule imaninsa wa arradahu lil khadari ya bujirar da imaninsa ya wada cikin hadari imaninsa yana cikin hadari ma'ana dai yana tambal tambal wanda umarni an kira mu me an ce ga wani umarni sai kai jinkiri ga barin yin wannan umarnin ya zama babu kai a cikin wannan umarnin to fa yana nuna cewa imaninka akwai tawaya a ciki in akwai shi din to akwai tawaya a ciki kuma ka bujira imaninka hadari shi yasa salatin nan in ka ganka a cikin sa to imaninka yana nuna cewa wato wato akwai caji akwai sabis a imaninka idan kuma kai jinkiri ba a jika a wannan babin na salatin manzalar da yawaita shi ba to babu shakka wato imaninka yayi ƙasa yayi lu kuma ka bijira imaninka ga hadin wannan duka ayan nan fa duk ta faɗa haka a dunkule kawai malamai kuma suka zo suke wannan shari'a yau ake bin lugar ayar ake bi ake fito da waɗannan hukunce-hukuncen. Sai Malayi, wa haza na ziru ƙauli ta'ala, wannan umarnin da aka bayar aka ce ku yi salati, ki ɗaya yake da umarnin Allah da ya ce, Ya ayyuhal lazina amanu, ya ayyuhal lazina amanu rikaru, wasjudu, wa'budu rabbakum, waf'alul khaira. La'allakum tuflihun. Ya ku mu'minai, ku yi ruku, ku yi sujada, sallah kenan. ku bauta wa Ubangijin ku aikata alkhairi don ku samu babbar kuma wannan kinin faɗin Allah ne da ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya kuma kutiba alaikumus siyam an wajabta azumi kanku wa naziru qawli ta'ala kinin faɗin Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu sta'inu bis sabri was salah ya ku mene ku nemi taimako da hakuri da sallah inna allaha ma'as sabirin dan haka dukkan sanda aka kira mu'minai zuwa bayan an kira su aka kawo wani umarni to ruƙonka da wannan umarnin gwargwadon malejin imaninka an fahimta wa fi tambihun bayan haka kuma akwai wata fadakarwa ala anna ila anna qadiyyat ila anna qadiyyata imtithali amri ta'ala cewa qadiyan bin umarnin Allah ta'ala fi qauli fa cikin fadin sallu alaihi ku yi salati gare iya qadiyatu imani qadiyya ce ta imani kawai walaisat qadiyata imtinanin ala ala hadha annabi karim sallallahu alaihi wasallam yana da kyau mu tsaya anan mu ji mu ji abin da ya faɗa anan qadiya ce ta imani in an ganka kana salatin manzo sallallahu alaihi wasallam kana yi to kai mahu abu ne da yake hukunta imaninka ba wani abu kake wa annabi ba sallallahu alaihi wasallam an bayyana ba imtinani kake wanza cewa wai ga wani abu da kake yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wani muhimmin abu ne kana ganin salatin nan da kake kamar annabi kake wa kuma yana karuwa da wannan salati ko yana a'a kai ta shafa an fahimta eh da haka cikin wannan kiran akwai fadakarwa cewa tunda ba a kira kafirai ba ba a kira mutane gaba ɗaya ba ba a kira musulmi ba sai aka zaɓi mumine aka kirawo to ana nuna in ka riƙi wannan kai mumini kai abin ya shafa amma shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tina Allah yana masalaci ko da kai ko ba kai ko kai ko kakkai kai ta shafa salatin ka ba abin da zai kare shi na Allah ya ishe shi an fahimta da haka tunda muna karatu ne a social media nan ku mun sha faɗa masu tura saƙon nan ana gobe juma'a ran alhamis da daddare a ce wai ana son ka yi abubuwa guda uku a kawo karatun suratul kafi a kawo mini sai a ce wai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana can yana jiran salatin ka wannan akwai munin da ladabi a cikin haka ga janabin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka muna kira mutane in an turo sako su dinga karantawa kafin su tura domin in sako ya kunshi wani laifi kai ma ka tura to kai tarayya cikin tarawa turawa an fahimta ka tsaya ka duba ka duba an ka duba ka ga ya cancanci ka tura ya ka ci gaba da turawa mutane to da haka wannan sako muna ƙara kira duk wanda aka turo mai ya datse shi kuma ya faɗakar da wanda ya turo mai ba wani salatin wani da annabi yake jira sallallahu alaihi wasallam abinda babu shakka ran in kai salati ga manzo Allah daren juma'a yana kai mai to ai kai aka yi alfarma ana zuwa a gaya mai sallallahu alaihi wasallam ranar juma'a akwai mala'ika muwakkal ne yake isar masa da gaisuwar al'ummarsa da salatinsu sallallahu alaihi wasallam to shikenan sai kai sai aka faɗe ka gona to ai kai aka yi wa alfarma kai din me kai din banza an fahimta da manzo Allah wai zai jira salatin ka kenan in ba kai ba ya jira ka ba kai ba yi ta jiran ka ba kai ba ana akwai munin ladabi an bayyanta wanda Allah ya yi mai kuma me yake jira sheda ma ta kalmar tauhidi da ake a sheda a sheda wanda musulunci ne shiga musulunci Allah ya ce da manzo Allah Allah ya ishe ka sheda na yadda kai rasulullahi ya ishe ka sheda na ko kowa mai sheda wani na sheda ba shikenan ba waka fa billahi shahida muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam haka salatin Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishe annabi ko mala'iku mun gaya muku su ma alfarma aka musu aka sa su a zirin. Su ma suke jin daɗi da salatin suke ɗaukaka da salatin suke albarkantuwa da salatin. Da haka gashi yanzu da muka zo muna maganar salatin suwa mun faɗe su. Da ba a sa su a zirin ba da ba za mu zancen su ba a yanzu. Da an an zo zancen salati ba za a dinga maganar su ba. Amma duk sanda za a yi maganar salati za a yi maganar su saboda Allah ya musu alfarma ya sa su a cikin zirin. na ba ta ambata to tunda mala'ikuwa alfarma aka musu aka sasu a cikin zurin balle kuma kai da haka ka taba zata salatin ka dan kai dubu goma dubu sha biyu dubu ashirin ka zaci cewan ai salatin nan da kake yi wani aiki kake wa annabi sallallahu alaihi wasallam an bayyana yawwa kan kai alfarma aka maka aka barka kake yi an bayyana kuma ba ɗaya kake da wanda ba baya yin ba an bayyana yau kuma ko kiyama aka tashi kujerar da zaka zauna taka ta fi tasa kusa da ta'an ta manza a kusa taka ta fi kusa da manza Allah ta sallah akan tasa ko mushi ko waye shi duk rawanin sa duk alshabbarsa a duniya duk kuma hadisan da ya haddace da duk ilimin da yake da shi in ka bi shi yawan salatin manza da aka je kiyama salatin ka ya fi nasa to ka bi shi kusa a fada annabi an bayyana shine zancen da muke wayannan masu masu kiran sunna din duk ka tsaya ka haddace hadisan ka iya fiqhun ka iya waye ka iya waye wanda ya fi ka aiki da abin kai ba nazari kake da daddare ba shi kuma yaje da daddaren ya zauna kai kana ta nazari ka binciko karatu shi kuma ya zauna yana ta salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ka je daga ka mutu zancen nazari an daina maganar su wani ahlali su gudubul maran su duk ka rabu da su anan can me ka aikata kawai shine zancen da ake me ka aikata nan kai ilimin amfanin ilimi aiki da shi haka ta tara ilimi ke ta tara ilimi kuma ba aiki da shi kuma masu aikin kullum kana soke su ai kana jin wannan umarnin an ce ku salati manzo Allah zai ce wanda suka fi kusa da ni ya wanda suka fi yawan mizalai kawai a ganka akai ka kama kana ta bugawa tunin wayan Allah su baye suka kama suke bugawa masu yin dubu goma dubu sha biyu kullum dubu ashirin dubu kaza ka ji an ce mutum ya yi salati goron salati miliyan goma ya buga shi miliyan goma miliyan shida miliyan ashirin ya yi goron salati Allahumma salli ala Muhammadin wa sallam Allahumma salli ala wani ya dau salatul fati da wa'ulita ya yi ta dubu kaza dubbai miliyan kaza ta je kiyama me kake tsammani ka gani ai ka zama VIP mala mutumin da aka ce ya fi kusa da annabi sallallahu alaihi aulan nasi bi yawan kiyamati aktsaruhum alayya salatan haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam ba wani tawili da zaka yi wa hadisi wanda suka fi yawan yin salati sun fi kusa da ni a ranar alkiyama an bayyana to mutum ya kama malam bada wasu mai zai na eh eh ƙarin bayani akan salatul fati duk da akwai bayanai da za su biyu baya shi musulunci manzala sallallahu ya nuna mana cewar in kace a yi tasbihi adadin kaza to Allah zai an bayyana Allah zai maka adadin shi yasa kai in ka zauna kana ta subhanallah subhanallah subhanallah sai kai dubu ni kuma sai na zo na ci subhanallah adada karki subhanallah adadin halitta Allah kai aka baka ladan dubu ni kuma sai Allah ta ne tambayin adadin halitta Allah sai a kirga halitta Allah nawa ne sai a bani ladan wannan kai kuma baka ce adadin kowa ba subhanallah kawai kai dubu kai a baka ladan dubu ni kuma ya a kirga adadin halitta Allah sai a ban an fahimta ai to yi kenan kai sai kai salati sai kace Allah ya salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai kai tai kai tai Allah salati kai salati ga annabi Allah ni kuma da nazo zai ce Allah kai salatin ga annabi iya matsayin sa abunka kai kuma baka ce iya komai ba kawai Allah yayi salatin ni kuma da nayi salatin sai nace Allah hakka kadari nake so kai duk girman da ka taba bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to so nake ka ƙara ninkawa to in ka faɗa haka aka karɓa salatin da Allah ya taɓa yau manza ya yau manza Allah tun a azal har zuwa lokacin to ka ce Allah a daɗa maimaita a haka kadari domin duk salatin da Allah ya wa annabi ya shiga cikin matsayin annabi mala'ikun Allah da yake da su duka tun da aka halicce su zuwa lokacin da kai salatin suke salatin da suka wa manza Allah to shi ma ya shiga cikin kadarin annabi ka ce ayi ayi ayi shi duk halittar da tewa manzo Allah salati tun farkon halitta zuwa lokacin da kai ya shiga matsayin annabi sai ka ce ayi matsayin ayi ayi salati to shi ma sai an dada ninkawa to ga yin wani salati da ya faɗa abu me kuma ya rage duk abin da sunansa matsayin annabi ne da aka bashi a baya to ka ce a maimaita to ba nan ka tsaya ba sai ka ce wani idari da kuma matsayin da za ka yi mishi a lahira har azal zuwa lokacin da ba gamawa to duk matsayin ka san ba zai kare wa matsayin kullum gaba annabi yake wal akhiratu khairun laka min ula haka ne to kullum da abin da Allah ya shirya zai wa annabi da ba yankewa har gaban abada to shi kuma mai kidari kenan kace shi ma ayi a dada maimaita me ya rage baka faɗa ba an fahimta to ga yin wani salati kuma da ya taro wannan abu duk salatin kowa ya shiga ciki kowaye tunda hannun Allah ma ya shiga dan kadarin annabi ne yanayin manzo Allah salati matsayin annabi ya karu matsayin annabi ya karu matsayin annabi ya karu abin sa to sai kace matsayin sa abin da aka masa ya shiga to ya shiga salati shine ba salati ba da ake faɗa duk wannan falal da ake faɗa wallahi ba a faɗa komai ba to yanzu mu kidaru an ce abin da za a yi ma a gaba Allah sai da ya rantsi ya ce abin da zan ma a gaba ya fi wanda na ma a baya walal akhiratu khairul laka min al-ula na rantse da zaki na inda Allah abinda zan maka a gaba ya fi abinda na maka yanzu duk af duk sakan din in ya motsa to matsayin annabi ya karu abinda yake baya gaban da ya shiga ya fi na baya haka ake har abada to a salatin fati ba ɗaya ka ce abinda aka yi mai tun a azal da abinda za a yi masa ilal abadi ila abad abadi abadil abidina ka roƙa ka ce a yi to yi ka je da kwaya ɗaya lahira wannan dan labi shi ka ba kwaya ɗaya kwaya ɗaya tak to kuma sai kake ta yi kake ta yi kake ta yi lokacin da wazala sallallahu ya fita ya tadda sai da juwairiya tana da ta tara tsakonkwani tana ta yin tasbih tana ta yin tasbih ya fita masallaci ya je sallah ya zauna ya zikiran da zai sallallahu alaihi wasallam har lokacin walha ya walha ya dawo ya tadda ita tana gurin tana ta tasbih sai ce ah baki gushe ba a halin da na baki tunda na fita tace kwarai ku ya rasulullah ina nan ina ta sai ce to na faɗi wasu kalmomi bayan ki da za a auna da naki da nawa ya lunjaye su a ma'auni. Sai ce kalmomin da na faɗa subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa wallahu akbar ko kuma subhanallahi wa bihamdihi kai afwan subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi ke kin zauna kina ta yin daidaiwa babu tabi'i ba ninkawa ni kuma da na tashi sai na ce subhanallahi adadin halitta Allah to ina faɗa haka da an kirga halitta Allah adadin su amma ko anan kin ga kaga an an an buge ladanta eh adada kalbi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa kuma mida da kalimati kalmomin Allah da Allah ya ce walau anna fil bahri min shajaratin wal bahri yamuddu bi sawa'ati abu hurin manafin kalimatullah to adadin kalmomin Allah to sai shaukani yace wannan hadisi ya nuna in ka roƙo kace Allah yayi abu adadin kaza Allah zai to daga nan sai a gano salati in kace kai salati shi wannan sai yace Allah yayi shi adadin yashin duniya wannan yace ayi shi adadin halitta wannan adadin darsowar ruwan sama sai wannan yace adadin matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam abinda kai wa annabi Allah kai haka abin da za ka masa nan gaba ka yi haka sai Allah ya karba ya yi maka ya yi haka ya yi salatin to don Allah ka ga yadda za ka da ita kiyama in dai ba shirka ba sai dai shirka amma in wannan ya ji an karba an yi salatin adadin matsayin annabi salasala abin da Allah ya mai da adadin abin da zai mai zuwa azal to ai kai kuma dai ka ceci wasu da wannan kwaɗai to kuma dai kake maimaita shi kake maimaitawa kake maimaitawa kake maimaitawa an fahimta min haisul ma'ana ne ta hanyar ma'ana abinda salatin ya kunsa me ya kunsa ta nan zaka ce da fadila gini da wancan hadisi na subhanallahi a da kalkiwar da nafsi to abinda muke so a fahimta kada wani ya zaci salatin da yake wa annabi ƙara annabi yake ko annabi yana karuwa an fahimta daga yau in kana wannan tunanin ka cire kai abin yake wa amfani an fahimta wannan shine karshen zaman mu na biyu sai na uku kuma Allah kai mu wani sati na mala abu ya insha Allah na shi kuma in kana cewa Allah kai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam adadin abin da yake cikin ilimin Allah adadin abin da yake cikin ilimin Allah salati madawwami da dawwamar mulkin Allah abin da ya kunsa kenan salati madawwami da dawwamar mulkin Allah. Al shi ma wannan yana daga cikin manya-manyan salati masu falala kwarai da gaske. Eh yana daga cikin manyan salati. Na'am. Na'am. E, ai daren juma'ar da safiyar juma'ar ake so da wunin juma'a ran alhamis da daddare da kuma wunin juma'a zuwa rana ta faɗi wannan lokacin ake so a istigirakin salati a wannan lokaci eh kwarai kwarai fa alhamdulillah wa salatu